الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa barkanmu da sake haduwa da ku a wannan darasi da muke gabatarwa mai taken wato alfawa'id almustanbata min al-ayat al-karima ko al-istinbatat min khilal al-ayat al-qur'aniyya ko at-ta'ammulat fil ayat al-qur'aniyya al-karima mun gabatar da darussa daban-daban cikin taimako Allah subhanahu wa ta'ala kuma a yau ma za mu ƙara ɗorawa akan inda muka tsaya domin muna cikin suratu ibrahim ko ba haka ba to muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabata kuma muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya ayar da za mu tashi a kanta ita ce wa izkala musa li qaumi hizkuru ni'matallahi alaikum haka ne wa ma arsalna min rasulin afwan illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ko yawwa to wannan ayar in muka duba malamai masu tattaunawa akan ilmi na munasaba tsakanin ayoyin alkur'ani ko ba haka ba tunda kowane ilmi wanda yake da alaka da alkur'ani ana hankalta ma lokacin da malamai suka kawo bayani karkashin wannan ayar ko kalimar ko kuma kissa ko abin da ya kama da haka ko sura an gane ko to wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum eh in muka duba cikin mushaf na darus sahaba wanda suka yi kan tanasub wa tanasukul ayat ko ba haka ba duk da yake ba wannan littafi ɗaya gare su ba ma wanga da ke da alaka ne da ilmul munasaba shi samu kawo shi su sun tafi cewa nan bayan Allah ya yi bayanin waɗanda suke kafirai wa wailul lil na min azabin shadid ko ba haka ba to sai Allah ya yi intiqali zuwa ga bayanin da'awa ta manzanni bayani na hidaya domin su manzanni sun zo don su shiryar da mutane ne ba sani ko mun fahimta ba kenan wannan sai ya zama to kama irin al'ada ce ta alqur'ani in ya faɗi kafirai sai faɗi mi muminai in ya faɗi shiriya ya faɗi mi bata ko in ya faɗi bata ya faɗi mi ya bati shiriya in ya faɗi aljanna ya faɗi mi wuta ko ba haka ba shine ake kira al-muqabala muqabalatul al-muqabala bainal addat wani lokaci kishiyoyin juna cikin qur'ani kuma wannan in ka duba yawa ne da shi yana da yawa kwarai fa in lam taf'alu ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ستعدت للكافرين بقى أنفر الكافرين بقى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات بقى انت ياتي فاتقوا النار كما سيكاو جنات ina fata an fahimce ni to kaga wannan muqabala ce tsakanin masu imani da kafirai kuma tsakanin wuta da aljanna kuma cikin qur'ani yawa ne yake da shi ina fatan ana fahimta ta zaka qur'ani yana yawan maimaita shi sama da ƙasa in ka ɗauka zaka qur'ani ya kawo irin waɗannan misalan da dama wannan misali guda ne muka bayar su sun tafi akan haka shi kuma ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir yana ganin cewa wannan aya ta sabkaraddi ne an gane ko ga waɗanda suke cewa me yasa ba a sabkar da alqur'ani da yaren da ba na larabci ba ina fata an fahimce ni ma'ana akwai waɗanda suke cewa mi yasa Qur'ani ya sabka da larabci cikin kafirai to sai Allah ya musu raddi duk da yake ya ce akwai wasu asbabun nuzul waɗanda babu tabbaci kan ingancin su mun gane wannan sai mutum ya koma cikin littafin al-isti'ab fi bayan al-asbab ina fata an fahimce ni cikin littafin al-isti'ab fi bayan al-asbab ya gani don cikin al-muharrar fi asbabin nuzul bai kawo komi ba karkashin wannan ban sani ko mun fahimta ba to almuhimmu dai ko sababin nuzul ya inganta ko bai inganta ba su dai kafirai suna da ta'annuti game da alqur'ani shi yasa Allah ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu inda qur'ani an sabkar da shi ba da larabci ba da hujjar da za su ce laula fussilat ayatu da dai an rarrabe ayoyin shi an yi bayani da larabci sun jiya kaga su samu hujjar da za su fakewa da ita ta rashin yin imani da alqur'ani ina fata an fahimci to ba a hana kuma wasu ce a'a inda ba an sabkar da qur'anin ba da larabci ba wannan kuma suna yi ne don ta'annuti saboda wanda bai da niyyar yin abu kullum sai ya kawo maka sharadi da wani abu wanda yake nuna bai fi son ya fito maka karara ya nuna maka a son yake ya baka wahala ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai wannan kuma yana iya yiwuwa ya zamanto raddi ne ga waɗanda suke ganin an turo manzo balarabi domin kafirai suna ganin ya za a yi a turo manzo an gane ko to sai Allah ya yi raddi gare su cewa ba wani manzo wanda an ka turo illa bi lisani qaumihi sai da yaren mutanen sa kinan ba mamaki bane annabi ya zamanto ya zo mutum kuma yana magana da yaren al'ummarsa ba sani kuma fahimci wannan ba to kenan dai maganganu da ya ga sunan dai malamai sun kawo ko kuma mu ɗauki cewa wato misali bayan Allah ya ce ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur to sai fara tamhidi ina fata an fahimce ni tamhidi shimfiɗa ne na bayani na al'ada ta manzanni an gane ko ma'ana irin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hadu da su ga mutanensa ba wani abu ne sabo kafirai da suka yi ki karbar da'awa sun ki karbar da'awa ai ba shine aka fara turuwa a matsayin manzo ba tunda an ce li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur ko ba haka nan bane to wasu na iya ce a me yasa to shi na an ka fara samu yazo da wannan sai Allah ce a'a ba shi bane wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba a taba turuwan manzo ba sai da yaren mutane shi kuma shi ma mutum ne kenan ba wani abin mamaki bane da suke mamaki akan haka akana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim ko ba haka nan bane qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum mun gane wannan ko to wa ma arsalna min rasulin ma waggana fiya ce illa kuma ta zo istithna'i ne amma in illa ta zo bayan ma an gane ko ko in to za ta koma abinda ake kira hasr ko alqasr ba mu taɓa turuwar wani annabi ba illa bi lisani qaumihi sai da yaren mutanensa kinan nan an sha makance ba wani annabi wanda Allah turo face sai ya zo da yaren mutanensa mun gane wannan da kyau to abu na farko kenan abu na biyu wanda za mu fitar karkashin wannan aya in mun ɗauki wannan hasr ko ƙasar haƙiƙi ne in an ce haƙiƙi ma'ana wanda komi bai fita ciki to zai zama to umumi na amma za a taksisin shi da waɗansu annabawa in muka duba annabi lut an tura shi zuwa ga mutane waɗanda ba mutanensa ba samun su yayi ina fata an fahimce ni kenan sai zama to shi lutu ana istithna'in shi ko da yayi magana da yaren mutanen amma shi ba daga cikin waɗannan mutanen yake ba na ɗai kenan ko sannan ko mu istithna'i da annabi Musa don annabi Musa an tura shi zuwa ga Fir'auna Fir'auna baqibti ne an gane ko annabi Musa kuma cikin bani Isra'ila yake to kuma an tura annabi Musa zuwa ga Fir'auna ya masa da'awa kenan kaga nan ba a cewa mutanen Fir'auna mutanen annabi Musa ne ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma ba a cewa yayi musu da'awa da yaren shi don ga dukkan zahiri annabi Musa sai da ya mafi fir'auna magana da yaren fir'auna mun gane wannan da kyau wannan kenan abu na gaba wanda zamu fitar a ƙarshen wannan aya na an ce illa bi lisani qaumihi ana nufin illa bi lughati qaumihi domin an ce al-lisan utliqa wato al-lisan wa urida bihi al-lugha ko kuma utliqa al-ala wa urida bihi ma yuf'alu bil ala an ce halshi to ai halshen mutane annabi Musa ba wai da halshen bane zai je ko annaba da halshe za su zo ina fata ana fahimta ta annabi musa ba wai zai zo ne da halshe ba kawai a a yare ake nufi domin shi da yaren ne da harshen ne ake magana da yaren ban sani ko mun fahimta ba yawwa shi yasa cikin alkur'ani wani lokaci in an ka faɗi yare ba ana nufin wato an kaɗi harshe ba ana nufin harshen ba yaren ake nufi ko kuma abin da za a yi da harshen annabi ibrahim ya ce waje alli lisana sidqin fil akhirina Allah ya sanya mishi harshe to ai ba ana nufin shi annabi ibrahim Allah ya maida shi harshe ba bisa ga wato a cikin bakunan mutane a ana nufin ambato nagari kuma Allah ya karɓe wannan addu'a ce waje an lahum lisanu sidqin ali ya bashi ba har waɗanda suka bi shi cikin zuri'ar shi nagari Allah ya ba su wannan mun gane ko to madalla sannan abu na gaba wanda zamu fitar karkashin wannan aya wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi shine cewa mas'ala ce wadda yanzu a zamanin da ana tattaunawa kanta shin ya halatta ayi hudu ba da yaren da ba larabci ba na fata ana fahimta ta domin akwai malaman da suke ganin ba a yin masallacin juma'a a gari sai guda ɗaya tal kuma ba a yin hutuba sai da yaren larabci to saboda yawan al'umma zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam in muka duba ai a Madina masallacin juma'a ɗaya ne akwai a Makka masallacin juma'a guda ne akwai to amma wancan lokacin mutane na iya ba da uzuri cewa ana iya zuwa juma'a tun da ƙauyuka ne a tare da madina to amma yanzu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya madina kanta yanzu masallacin juma'a nawa akwai saboda bai yiwa masallacin ya dauki mutane ko da duk mutane madina za su zo dai kenan masallacin makka bai dauka mutane makka gaba ɗaya kaf to yanzu ya za a yi kaga dole malamai suka yarda da cewa za a yi ta'addud na juma'a haka ta'addudi na idi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yiwa mutanen Madina su kaɗai su zo a samu ai limami guda to amma kuma bayan kauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci ya fadada bai yiwa ko a garin Madina ai idi daya saboda yawan mutane mun gane wannan da kyau to wannan kuma zai kai mu ga wata mas'ala bayan ta wagga ita an kare ta saboda yanzu ko mutun ya yarda ko bai yarda ba dole hakan za ta faru saboda waƙi ya nuna sai an yi haka shin ya halatta a yi khutuba da yaren da ba na larabci ba akwai wani babban malami a ƙasar saudiya professor ustad doktor ibrahim sa'ud sharaim wanda malami ne a masallaci na makka yake gabatar da hutubarsa duk da yake yanzu ya yi resigning ko ya yi demisione ya daina yin hutuba saboda irin matsalolin da suke ƙasar saudiya take fama da su allah ya kamu na sauki ya yi wani littafi sunansa a shamil fi ahkamil khatibi wal khutba littafi ne wanda ya tattaro mas'aloli da suka shafi mai khutba da kuma khutbar kanta to sai yake kawo cewa a cikin wannan littafi an tattauna kan mas'ala ta yin khutba da yaren da ba larabci ba makka dai da madina ba a yin khutba in ba ba sai da yaren larabci to kasashen laraba kuma ba a khutba sai da yaren larabci to amma kasashen mafi yawancin musulmi ba larabawa bane shin dole na a yi ta da larabci waɗansu sun yi ishtihadi sun kace kafin liman ya zo sai a yi fassara hutubar da za a yi da mi da yaren da suke yi suka ce wannan su yi suka gani waɗansu kuma ba fassara ba komi sai dai a yi talarabcin wasu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a za a iya fassara hutubar to wajen fassara kuma sai aka samu saɓani shin liman zai ja larabcin ne sannan ya fassara ko ko a'a zai gabatar da ta larabcin ne bayan ya kare ya dawo ya fassara ta da yaren da mutane suke ji don ba zai yiwu ba a yi hutuba da yaren da mutane suke ji sannan a zo a yi larabcin tun larabcin shi ne gaba ban sani ko mun fahimta ba to maganganu ne an tattauna kansu amma dai shi dai duk inda ta kai ta kawo Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin shi yana ganin cewa ana iya fassara khutba wannan ba matsala bane domin khutba wani nau'i ne na wa'azi su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raye tare da larabawan shi ke mutanen mafi yawancin mutanen larabawa ne kuma waɗanda ma ba laraban ba suna jin larabci irin su Bilal misali to amma kuma yanzu an kace khutba kullun ai ta ta tashi hakanan kaga abin ba zai yi ba in an ce kafin liman yazo da mutane ma ba su zuwa kafin liman yazo shi yasa fassara ta dai kuma a ce a karanta a fassara nauyi zai yi a bari a yi ta larabci a ƙari sannan kuma sai a dawo a biyu da ta yaren da mutane suke yi ban sani ko mun fahimta ba wannan shine ra'ayin da aka fi jayarwa to amma kuma duk da haka me ya hujjar su tunda ba wai kawai za a karbi magana bane dalilin su wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu turo annabi ba sai da yaren mutanen shi to yin khutba kuma da larabci a tashi kashi 99 ba su fahimce ta ba to me ya fa'ida take dauke da ita kenan kaga ba wato daurikin khutba na wayar da kan al'umma kenan ba a same shi ba na fata ana fahimta ta to wannan shine ra'ayin da kun ji dai waɗanda suka faɗe shi kuma wallahu ta'ala alamu dai muna ganin ya fi dacewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi nan ma za mu fitar da wata mas'ala ashe duk mai da'awa a cikin al'ummar da yake cike kokari ya iya yaren ta ko da shi ba dan yaren bane ina fata ana fahimta ta kuma ya iya yaren yadda zai iya fassarawa a gani ba sama sama ba shi sa dalibin ilimi idan bai jin yaren mutane musamman malamai na soro da aka ce malaman zaure duk duniya akwai malaman soro kai karatu a wajen su ka samu yare na al'umma lughatu tawasul bainad da'i wal qaum ko abin nan bainar da'i wal mad'uwin ina fata ana fahimta ta yana da kyau kwarai da gaske amma in baka iya yaren mutane ba ba za ka iya da'awa yadda ya kamata ba mun gane wannan da kyau to wanda kuma wannan zai kai mu ga sanin muhimmancin lugha ashe lugha yare wato yare ba wai haka ne ba kawai yake lugha ce yare abu ne wanda ana rubuta shi yare abu ne wanda yana taimakawa a samu fahimtar juna tsakanin al'umma yare abu ne wanda yana ana amfani da shi wajen da'awa yare abu ne wanda ana amfani da shi ta fuskoki daban-daban don inda babu yare tsakankanin mutane zaka iske kamar tawasul communication ko communication tsakanin su za ta yi wahala tunda ko tsakaninka da matarka in babu yare tsakaninka da ɗanka in babu yare tsakaninka da makwabci almuhimmu dai duniya gaba ɗaya sai ta shiga cikin matsaloli tunda yin ishara da hannu kafin a gane abin da kake nufi an sha waya mun gane wannan da kyau rahama ce ta Allah ga bayinsa ya ba mu yare to don haka kuma yare ana amfani da shi ne wajen da'awa kuma ana amfani da shi wajen da'awa zuwa ga sharri kenan sai ai hattara silahun ne zu haddaini ana yi amfani da yare don a tabbatar da gaskiya ana yi amfani da yare don a tabbatar da ƙarya wa inna minal bayani la sihra ina fata an fahimci kamar da cikin hadisi na sahihul bukhari al muhimmu sai Allah ce to wa ma arsalna min rasulin ba mu taba turo wani manzo ba illa bi lisani qaumihi sai da yaren mutanensa an gane ko alqaum asalin ta kalima ce tana nufin maza ba tare da mata ba amma in siyaki ya nuna mata za su iya shiga ciki sai a sa su ciki ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna ina fata ana fahimta kaga sai hidda nisa'u daban yace to Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi to dan me aka turo shi li yubayyana lahum dan ya bayyana musu kenan li yubayyana lahum murad muradullahi minhum ya bayyana musu abinda Allah yake nufi da su wannan yana daga cikin abinda ake kira wato asbab irsalin rusul wanda wanga sati da ya wuce mun yi khutuba akan wannan me yasa aka turo manzanni dan su bayyana ma mutane hankalin dan adam bai isa ba ya nuna ma dan adam abin da Allah yake so shi yasa waɗanda ka ce a'a ko da da hankali an ka barka zaka iya kaza a'a akwai abubuwan da hankalinka bai isa kai gare su ba mun gane wannan da kyau hikmatu irsalin rusul an turo annabawa dan saboda ai koyi da su laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an turo annabawa dan saboda su bayyana ma mutane abinda Allah turo da shi ya turo su da shi na mu'jizoji a bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya an gane ko an turo annabawa dan saboda mutum ya dauki wa'azi game da kissarsu waɗanda suka bi su sun ci nasara duniya da lahira waɗanda su bi su ba kuma sun yi hasara duniya da lahira laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab an turo annabawan su kira mutane zuwa ga tauhidi don li yubayyana lahum duk ya dauke su za su bayyana musu duk abin da yake na alkhairin duniya da lahira su ka tsoratar da su daga abin da yake wato na tsoratar su daga sharrin duniya da lahira an gane ko daga cikin sanadiyar turo annabawa Allah ya turo annabawa dan saboda a tabbatar da tauhidi mun yi bayanin wannan wannan sannan kuma Allah ya turo annabawa saboda addinin su ya zamanto shi zai rinjaye kowane addini shine addinin musulunci don shi shine addinin annabawa gaba daya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli ina fata an fahimce ni walau kariha al mushrikun a cikin suratu at-tauba ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al-ahbari wa ruhban sannan liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikun a cikin suratu saf ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim sannan kuma liyuzhirahu ala ad-din addini kulle wa kafa billahi shahida a cikin suratu wato al-fathi dan saboda Allah rama mai harda al-Qur'ani mun gane wannan da kyau Allah ya turo annabawa dan ya yanke uzuri ga mabannata domin suna jiran su samu damar da za su sullubewa sai Allah ce rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul dan saboda kan mutane su samu hujja gaban Allah su sulbuci su tsiri su yi dubara tunda dan adam dama dubara gare shi to wannan hujja ta zo mujmala sai Allah ya fassala ta a cikin suratul taha da cikin suratul qasas da sauran ma ayoyi amma bari mu dauki waɗannan guda biyu walau Allah subhanahu wa ta'ala ce walau anna ahlaknahum bi adabin min qablihi laqalu rabbana lawla arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza kaga wannan hujjat kenan sannan kuma Allah ya ce walaula an tusibahum musibatu bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana lawla arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin falamma ja'ahum alhaq min indina qalu lawla utiya mithla ma utiya musa awalam yakfuru bima utiya musa min qabl qalu sihrani tadhahara qalu sahirani tadhahara aw tikra'a wa qalu inna bikullin kafirun na fata ana fahimta ta hujjoji sura waɗanda Allah ya riga ya yanki bal ma in ka diba cikin fatir bar mukara Allah ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura Allah ya san kowa mun gane wannan ko to wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum wato hikmatu irsali rusul kina akwai musarraha biha fil qur'an al-karim akwai al-mustanbata kaga kamar misali rusulan mubashirina wa munzirina kenan arsalahumullahu lit-tabshiri wal inzar an gane ko sai kai istinbatin wannan karkashin wannan kalmar da an ka kawo wallahu ta'ala a'lam sai Allah ce li yubayyana lahum shi annabin sai ya bayyana musu lahum din nan bai ce li yubayyana lahum wala hunna ba taglibi janibi dhukuri ala janibi inath ba sai an kawo na mata ba lahum din mata sun shiga ciki an gane ko kamar yadda yace yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in bai ce innaki kunti minal khati'ati ba an gane wannan ko to fa yudillu Allahu man yasha sai Allah ya batar da wanda ya so an gane ko ay fal yudillu Allahu man yasha'u idlalahu sai an ka shafi maf'ulun bihi dama ana yawan shafi shi na sha'a kenan fa yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da wanda ya so kenan wa yahdi man yasha'u hidayatahu an gane ko yawwa fi'ili na sha'a asalin su asalin shi shaya'a ne ya shiyau to tun da ya'un din ta zo in fataha ma qabla ha ita ma tana in fitahi ta harrakat wa fataha ma qabla sai an kace sha'a asalin shi shaya'a ne yashiya mashi'atan na an gane ko fa yudillu Allahu man yasha Allah zai batar da wanda ya so me yasa Allah ya batar da shi saboda ya san bai cancanta ba da shari'a wa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha asalin shi wa yahdiyuna wato don mata yi thiqal akan ya'un sai an kace wa yahdi man yasha sai ka kaddara ta akan ya'un din sai Allah ya shirda wanda ya so an gane ko wa huwa al-azizul hakim Allah shine al-aziz mabuwayi azza ya azzu azza ya izzu azza ya uzzu duka a cikin lugar da kyau ka san ma'anonin su wa huwa al-aziz Allah shine al-aziz mabuwayi ko ba haka ba al-hakim kuma Allah subhanahu wata'ala shine mai hikima gwani nan cikin ilmul munasabat na asma'ullahi ta'ala abu na farko da zamu tambaya ya kawo al-azizu mabuwayi akan mi bai kawo muta'alliq ba saboda a nuna maka Allah ya buwayi komi Allah ya rinjaye komai ba abin da ya rinjaye Allah alhakimu Allah gwani na bai ce hakimun fi kaza ba ko da kaga cikin tafsiri an ka hakimun fi khalqihi ko fi sun'ihi a ba ana nufin cikin halitta shi yake gwani ba cikin komi Allah daidai ne yake yi don Allah baya kuskure kenan hasful muta'alliq li yufid al-umum anan abu na biyu me yasa ayat ta kare munasaba na khatm hadhihi al-aya bi hadhihi al-asma' saboda an ka ce al'azizu alhakim ta ƙare da su saboda an yi zancen Allah zai shiryar da wanda ya so ya batar da wanda ya so to don haka wanda kaga Allah ya batar da shi babu waya Allah bane yayi azizun na hakimin kuma wanda kaga Allah ya shiryar da shi to Allah ya san ya cancanci a shiryar da shi ban sani ko mun fahimta ba sannan me yasa an ka hada izza da hikima nan kuma wato hikima ta muqarana akwai wanda mabuwayi na yana da ƙarfi amma bai da hikima sai ya yi zalunci akwai wanda yana da hikima amma bai da ƙarfi sai a zalunce shi to amma nan sai abu biyu suka haɗu hikima da izza lalle Allah yana da ƙarfin da zai zartar da abin da yake so amma Allah ba zai zalunci kowa ba in kaga Allah ya abu sai akan hikima ya yi shi ina fata an fahimci ni sabanin mu yan adam in muna da ƙarfi to hikima sai ta gushi sai mu yi abin da muka ga ba ina fata an fahimci ni inda an kai karinka kuma ka ce Allah ya isa kai ko inda kai kari ka ce amanar mutane kai ma a ce ma Allah ya isa Allah ya kyauta to sai Allah subhanahu wata'ala ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur Allah ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina Allah mu ita ce suka kira al-muwaqqi'a lil qasam ai wallahi wato laqad arsalna Musa bi ayatina tabbas mun tura annabi Musa da ayoyin ibnu ashur da yazo a karkashin wannan aya sai yake nuna cewa raddi ne an gane ko kamar wagga aya tana matsayin raddi ga waɗanda suke ganin bai dace a turo manzo bai zamanto mutum ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo kissa ta turo annabi Musa alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wa atammu taslim dan ta nuna wato kamar ya nuna Allah ya kafa misali ne al-istidlal bit tamthil bin nazir ma'ana Allah ya buga misali da tamka in kun ce Allah ba zai turo mutum ba to ai ba ni aka fara turo ba Allah ya turo annabi Musa kina kaga wanga raddi ne ga mushrikai an gane ko sun ka ce aba asallahu basharar rasula su suna mamakin haka su yahuda da hasada ma ta ci su sai suka ce Allah bai taɓa turo mutum ba wa ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay ina fata an fahimci ni shi Allah ce qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kenan ba ni ne farko ba an taɓa turo annabawa dan me za kuma maki ina fata an fahimci ni to madalla to sai Allah ce wa laqad arsalna musa bi ayatina kenan wannan shine raddi su cikin littafin mushaf na tarasukul ayat ba su kawo wani bayani ba kamar suna nuna dai wannan an ci gaba da bayani ne kan kafirai sun kafirce to yanzu kuma za a yi bayanin kissa ta annabawa da kuma hidayar da sun ka zo da ita da suka tattauna da kafirai kinan su sun dauki wannan tun daga nan har tattaunawa kafirai duka gaba ɗaya ba su kawo wani dogon bayani akai ba iyaka dai sun dauke shi dai a matsayin mujmal ba tare da bin tafsili ba ina fata an fahimce ni to amma duk da haka idan muka duba nan za mu iya duba wannan ayar tana da alaka da wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi domin nan Allah ya kazance manzanni ne mujmal dukkan manzo tun annabi Musa yana daga cikin manzanni sannan sai an kai tafsili aka dauko bayanin tafsilin kissoshin annabawa kuma aka fara da kissa ta annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim mun gane wannan to yanzu kuma akwai wani abu da ya saura me yasa cikin manzannin sai aka fara da annabi Musa ko ba haka ba ya kamata kai tambaya eh mun faɗa a cikin karatukan da suka gabata Allah yana farawa da kissa annabi Musa galibi in ya kawo zancen kissan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko in ya kawo zancen alqur'ani yazo da at-taura saboda sun yi kamanceceniya wajen shari'a mai faɗi at-taura shari'a ce mai faɗi an gane ko tana da faɗi kwarai da gaske kuma tsakanin annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai kamanceceniya ta kalubale na fuskantar manya-manyan al'ummomi ina fata an fahimce ni da mutane masu taurin kai ba sani ko mun fahimta ba to wannan shi yasa shi yasa zaka ga galibi marmakon a fara da kissa ta annabi nuhu an gane ko wani lokaci ana fara da kissa ta annabi nuhu domin shine awwalur rusul wani lokaci kuma sai a fara da kissa ta annabi musa saboda kissa shi ta yi kamancece ne da kissa ta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda an yi zancen alqur'ani kuma an ce kitabun anzalnahu ilaika manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da bude kissa sai a fara da ta annabi Musa wal qad arsalna Musa bi ayatina an gane ko kuma wannan cikin alqur'ani mun ce qur'ani yana da yana kawo irin wannan wato mai yawa kaga Allah ce wa ma qadarullahi haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay nan kan yahuda ake qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira akwai qira'a yaj'alunahu qaratisa yubdunaha wa yukhfuna kathira ulimtu أنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه an kawo zancen yahudu da annabi musa da attaura an shigo zancen alqur'ani ina fata an fahimce ni bayan an yi zancen alqur'ani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaquna sai an kace thumma atayna musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsan wa ahsan wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu alladhi bayna yadayhi wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu ina fata can wancan na farko shine musaddiqul ladhi bayna yadayhi duk dai kuma cikin an'am ne mun gane wannan da kyau to sai don haka dai wannan yana da yawa cikin alqur'ani mun dan bada misali ne to kenan yanzu wa laqad arsalna musa bi ayatina Allah ce mun tura annabi musa da ayoyin mu an gane ko an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur ka fitar da mutanenka daga cikin dufai zuwa ga haske an wagga waɗansu malamai sun tafi cewa masdariya ce an akhrij qaumaka kenan walaqad auhayna ila walaqad arsalna musa bi ayatina wato an masdariya ce kenan bi ikhraj qaumika min adh-dhulumati ila an-nur kaga li tukhrij an-nas min adh-dhulumati ila an-nur munasaba ta fito ko kuma a sun kace an mufassira ce tafsiri ne na mi aka tura annabi Musa da shi kenan an akhriji qaumaka tafsiri ne an gane ko na abin da zai fitar da mutanen shi daga cikin su abin da Allah tura shi da shi walaqad arsalna Musa bi ayatina mun tura annabi Musa da ayoyin mu ayoyin Allah in ka ji cikin alqur'ani kala biyu ne akwai al-ayatul kauniyya akwai al-ayatul shar'iyya to annabi Musa an tura shi zuwa ga fir'auna da ayoyi kauniyya mu'jizat kenan don an bashi sanda an gane ko fa idha hiya hayyatun tas'a wa adkhil yadaka fi jabika takhruj bayda'a min ghairi su'in min abin ayatun ukhra linuriyaka min ayatin al-kubra idhhab ila fir'auna amma ayoyi shar'iyya qur'ani bai hudi an ba annabi Musa su ba sai bayan an halakar da fir'auna don lokacin da annabi Musa ke fafata da fir'auna ba a bashi at-taura ba kenan nan bi ayatina in ana nufin turawa zuwa ga fir'auna to sai a ce al-ayat al-kauniyya in kuma ana nufin ila qaumihi har ya shafi su waɗancan an gane ko to al-ayatul kauniyya wa shar'iyya don mu'jiza wadda an ka ba annabi Musa ta shafi bani Isra'ila ta shafi su Fir'auna ban sani ba amma at-taura ta kebanto gami ga bani Isra'ila ba mu san ko an ba annabi Musa waɗansu ayoyi ba na wahayi kafin a sauka mishi da at-taura mun gane wannan da kyau yawwa da haka sai ai hattar to walaqad arsalna Musa bi ayatina mun tura annabi ayoyi annabi Musa da ayoyin mu ayatina bai ce bi ayati ba annunu litta'zim ba tana nuna akwai alloli daban-daban ba qul huwallahu ahadu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an akhrij qaumaka min adh-dhulumat ka fitar da mutanenka daga cikin dufai ila nuri zuwa ga haske duhun kafirci da munafinci da sabon Allah ko ba haka nan bane da shirka da sauransu ila nuri zuwa ga haske na imani muka ce to nan zulumat na ana nufin al-kufr wa dalal wal ma'asi domin nan ba ana nuhin duhu irin wanga wanda yake rufe duniya ba domin kafirai ai suna da haske su fir'auna ba a ce ba su da haske ilan nuri zuwa ga hasken imani to hasken imani ne abba su da amma suna da haske na gida na fata ana fahimta ta to wannan shi ne abin da ake nufi dan haka ko yanzu in ka zo ilan zulma ilan zulma ilan nuga kace kafirai ana nufin suna cikin duhu irin wanga duhu don haske irin wanga na wato na'urori sun fi mushi ina fata an fahimci sannan kuma qur'ani bai taba cewa wato zulma ba sai dai ce zulumat ilan nur kuma nur haske ne bai taba kawo shi jam'i bai ce anwar duk da yake kuma jam'i ne me yasa sai malamai sun kace saboda bata yawa gare ta hanyoyi da dama gare ta gaskiya kuma guda ce ko ba haka ba wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun mun gane wannan an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah wa zakkirhum ka tunatar da su abinda Allah cewa da Musa ga mutanen shi bi ayyamillahi da kwanaki na Allah to anan akwai magana mai yawa mu dauki sarf ayyamillahi asalin ayyam asalin shi aywam ne domin jam'i ne na al-yawm yawmun kwana daya kenan jam'in shi aywam ya kamata a ci amma sai an ka ce ayyam saboda wawun ta yi kusa ga ya'un sai an ka ga ayyam akwai nauyi gare shi sai an ka ce ayya abu na biyu bi ayyamin lahi da kwanakin Allah to ana abin tambaya waɗanne kwanaki ne ba na Allah ba duk kwanaki ai na Allah na to nan an yi idafa nan dan saboda littahdidi dan tsoratarwa na ana nufin kwanakin Allah da yake kama wato waɗanda suka yi abin da bai dace ba ina fata an fahimce ni wa zakirhum bi ayyamillah tunatar da su da kwanakin Allah wanda ma mu'min na ali fir'auna ya gaya musu waɗannan kwanaki an gane ko ko ta hanyar annabi Musa ya samu wannan labari ko ko ta littattafan da suka gabata sun ka samu labari ina fata an fahimce shi yawwa ko dai ta wata hanya wadda Allah ya sanar da shi don Allah ya ce wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ونقى أيام الله نن راكو أنا كن الله ديكي هشي كن يكام متاني don haka nan idafa kaka sa tsammanin akwai kwanaki na Allah akwai kwanaki wanda ba na Allah ba kakka fahimci wannan kamar yadda zaka ji an ce Allah shi ke da mulki ranar tashin alkiyama maliki yawmiddin ko shi adda mulki ko mamallakin ranar sakamako ko kuma shine mamallaki to sauran kwanakin wa a dukkan su Allah ke da mulki wanga an kebe ne saboda ranar na abin zai hito barara kowa zai boye ba mai cewa shi na da wani karfi ban sani ko mun fahimta ba yawwa da haka yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan in ka ga idafa ana yi bincike dirasa ce mautu'iya al-idafa anwa'uha an gane ko maratibuha sannan kuma أسبابها وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية وكما واتو في اللغة واتو العربية والله تعالى أعلم an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin shaku a cikin wancan an gane ko kissa annabi Musa ta kuma abin bai wuce ba ina fata an fahimce ni abinda bai yi nisa ba ana ce mai zalika sai malamai sun ka ce haza ake nufi da shi wasu suka ce a'a zalika din nan saboda abin da ya daga ya wuce ba wanda ya isa ya dawo da shi ko ba haka nan bane to don haka ya zan nesa qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun satami awanun baina zalika bai ce baina haza ba eh saboda ka san dalilin da yasa aka yi wani abu to inna fi zalika a cikin wancan kuma ba abu guda na gabata ba to ko mu ce cikin kissa annabi Musa ko cikin almazkur ababen da Allah ya ambata na ayyamin lahi abubuwan da Allah ya halakar da mutane to abubuwa ne waɗanda zukirat fil qur'anil karim kenan inna fil mazkur la ayatin li kulli sabbarin shakur akwai ayoyi li kulli sabbarin ga mutum mai yawan hakuri siga ce ta mubalaga kai karatu cikin ilmu sarf wato auzanul mubalaga da kuma ma'anonin su da maratibkin su shakur shi ma siga ce ta mubalaga fa'ul mai yawan godiya to a nan sai ka gane wani abu akwai mutumin da yake da haƙuri amma bai da godiya akwai mutumin da yake da godiya amma bai da haƙuri to in kana son ka samu kamala a cikin tafiya ta rayuwa sai ka zama mutum mai juriya mai haƙuri akan abin da shari'a ta yadda a yi haƙuri akan shi ina fata ofincin don akwai haƙurin da shari'a ba ta yarda da shi ba akwai haƙurin da in ka yi shi jahannama za ka direct ba wani abu an gane ko Allah ce wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzuwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha kaji wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa batar da su daga allun su imar suka hakuri to wanga hakuri arama an kai shi na arama bakar wutar jahannama wanga hakuri Allah bai yarda shi ba wan talaqa al mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum sun kace atai ai hakuri akan bauta maguma ka kaga wanga hakuri Allah bai yarda shi ba dan haka duk wanda ke cewa duk hakuri yana da kyau ba gaskiya bane inda nasi na alqur'ani ba ra'ayin mu na mun ka kawo da haka akwai hakurin da haramun ne ma a yi shi akwai hankuri kuma wanda an makaruhi akwai hankuri wanda a wajibi mutum na so ya samu aljanna gashi nan dai na o'oka mun gane wannan da kyau tawo dan wani an ce in an kai hakuri za a jahannama cewa zai yi ina hujja to sabbarin dai mutum mai yin hankuri shakur wanda yake mai yawan godiya ana son in an yi maka alkhairi la yashkurillah man la yashkurin nas ko la yashkuri Allahu man la yashkuri annas wato hadisi ne wanda ya zo da wajen i'rabin shi malamai sun yi sabani shin Allahu da annas duka maf'ulun bihi ne la yashkuri Allah duk wanda bai gode ma Allah an gane ko bai kama baya gode ma Allah man la yashkuri annas wanda bai gode ma mutane ko kuma la yashkuri Allah Allah bai gode ma man la yashkuri annas wanda bai gode ma mutane idan sun yi masa alkhairi an gane ko kaga irabi ya canza an gane ko ko kuma la yashkuri laha ba mai gode ma Allah bane man la yashkuri nasu wanda mutane ba sa gode mishi kenan ma'ana ba mutum ne na gari ba in an yi mai alkhairi ba ya godiya ko kuma la yashkuri lahu Allah bai gode ma man la yashkuri nasu wanda mutane ba sa gode mishi irabin nan in ka shiga cikin shi sai ka bace ko ina na ka shiga Allah dai ya taimake mu to inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur akwai aya ga mutumin da yake mai yawan hakuri shakurin wanda yake mutum ne mai yawan godiya ana son mutum ya zama to mai hakuri mun faɗa game da abin da shari'a ta ce ayi hakuri akan shi sannan kuma wato shakur mai yawan godiya ka gode ga abin da ya dace wato a gode mishi don wani lokaci za a sifanta ka da baka gode ba amma alhali bai cancanta baka godin ba kaga fir'auna ce ma annabi Musa ya alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ko ba haka ba kaga ya nuna ya mishi baiwa to amma idan aka duba qala fa'altuha idan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il akwai lokacin da ake son ka gode amma bai cancanta ka godin ba wanda ya bautar da al'umma ka kashe ta don ya taimaka maka zai cewa ya taimaka maka taimakon yi maka a auna mana tura da suke cewa mun ki gode musu ku da kun ka hallaka kasashen mu kun ka tsaci arzikin mu kun ka cigaba da hallaka mutanen mu kuna tsaci arzikin mu kuna kamu da yan ta'adda da yan tawaye da wani da wani da ku ce mu gode muku mu gode muku akan mi mi kuka yi muna ƙaryar banza da yoshi Allah ya muna tsari sauran kaɗan to inna fi zalika la'ayatin likulli sabbarin shakur akwai aya ga duk mutumin da yake mai yawan hakuri shakur kuma mai wanda yake mai godiya kina ana son mutum shi hada waɗannan mun faɗa godiya akwai lokacin da ake son ka gode amma ba wurin da ya kamata ka gode na ba hakan ga hakuri akwai abin da ya kamata kai hakuri akan shi akwai abin da bai dace ai hakuri akan shi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaikum annabi Musa ya ce ku tuna ni'imar Allah a gare ku ko ba haka ba ku tuna ni'imar Allah a kanku ko a gare ku iz an jakum min ali fir'auna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da ku daga mutanen fir'auna ina fata an fahimci ni ni'mat Allah ni'ima Allah amma nan ba ni'ima guda yake nufi ba mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa yufid al-umum ni'imomin Allah kuma da bani isra'ila da waɗanda ba bani isra'ila ba babu wanda zai iya lissafa ni'imomin Allah a kansa an gane ko sai dai a tunatar da kai da su mun gane wannan da ke ko to sai ce iz an jakum min ali fir'auna lokacin da Allah ya tsirtar da ku daga ali fir'auna nan mutanen fir'auna ake nufi ba wai iyalin gidan fir'auna ba an gane ko iz an jakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azab suna ɗanɗana muku mummunar azaba kuna ɗanɗana kudar ku a ƙarƙashin mulkinsu an gane ko to iz an jakum min ali fir'aun malaman da ke kula da i'rabi na alqur'ani sun yi maganganu daban-daban kan uzkuru ni'matallahi alaikum iz an jakum wasu ka ce shi iz an jakum yana da ta'alluq ne da wato uzkuru kenan uzkuru ni'matallahi alaikum wazkuru iz anjakum min ali fir'aun ko ya zama to yana da alaka ne da ni'ma an gane ko kenan uzkuru ni'matallahi alaikum iz anjakum ita ce ni'ima sai zama to badalul ishtimal ne domin ni'imar ta kumshi ce da tarwar ban sani ko mun fahimta ba wasu kace yana da alaka ne da alaikum kenan uzkuru ni'matallahi alaikum an gane ko mustaqirratan iz anjakum min ali fir'aun to alaikum mustaqirratan alaikum ne iz an jakum min ali fir'aun lokacin da ya tsiratar da ku ko ya zama yana da alaka da ni'ma ko yana da alaka da iz ina fata an fahimce ni ko yana da alaka da uzkuru uzkuru ni'matallahi alaikum iz ay waqta waqta in ja'ikum kenan dun da iz zarfiya ce iz an jakum min ali fir'aun lokacin da Allah ya tsiratar da ku daga fir'aun da mutanensa yasumunakum su'al azab suna dandana muku mummunan azaba an gane ko wa yudhabbihuna abna'akum suna yanke ‘ya'yanku, maza ko, wa ya stahyuna nisa'akum suna barin ‘ya'ya mata a raye, ba ana nufin suna rayar da su ba, wa fi zalikum a cikin wancanin ku in ji malaman zauri abubuwan da sun ka gabata kenan waɗanda an ka faɗa bala'un akwai jarrabawa min rabbikum daga ubangijinku azimun mai girma ma'ana akwai bala'un azimun shi azimun kinnan wato sifa ce na bala'un ba sifa ce na rabbikum ba domin za ka shi yana da don mataini kenan wa fi zalikum bala'un azimun min rabbikum sai an ka ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum an ka taqdimu min rabbikum don a nuna muku wannan jarabawar daga wajen Allah take an kai ihtimami da janibi na ubangiji rabbu alkhaliqu almaliku almudabbir mun gane wannan da kyau to wannan aya tana dauke da waɗansu mas'aloli na ilimin tafsiri da ya kamata a ce an kula da su daga ciki uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'ima Allah akan ku ni'imomin da an kai bani Isra'ila suna da yawa wa idh najaynakum min ali fir'auna yusumunakum su'al adab wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum dun ni'ima ce wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun karbat tuban su wa idh qultum abinnan وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم نعمة ce wadda an kai musu an ka karbi tuban su ko da yake akwai kisa a cikin sa amma dai karshe za a samu rahma Allah ina fata an fahimce ni wa dhallalna alaikumul ghamama ni'ima ce akai musu ina fata an fahimce ni duk ku tuna ni'ima Allah subhanahu wataala ne akan ku to da haka wannan yana da kyau mutum ya fahimci wannan sannan kuma da yace id an jakum min ali fir'auna tseratar da su aini ima ce yasumunakum su al'azab an gane ko suna da muku mummunan azaba wa yuzabbihuna abna'akum cikin bakara yuzabbihuna abna'akum babu wawun to nan nan an kace wa yuzabbihuna abna'akum sai malamai suka yi magana guda biyu can cikin suratul baqara yace yuzabbihuna abna'akum ya fassara al'azab da yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum cikin suratul ibrahim wa yuzabbihuna abna'akum kenan azabukin da yake nufi daban wa yuzabbihuna da wani nau'i na azaba na daban kenan yuzabbihuna sai zama to ba fassara ne na azaba ba anan ko kuma suka ce a'a kawai wawun din an kawo ta tafsiri ne na azabukin da aka yi mun gane wannan domin sun bautar da su sun yi musu kaza sun yi musu kaza yasumunakum su al'azab kinan ta'bid ne wa yudhabbihuna abna'akum kun bayan bautar da ku kuma suna kashe ƴaƴanku can kuma yasumunakum su al'azab suna da muku munan azaba ga fasar shi yudhabbihuna abna'akum a cikin bakara wa yastahiyuna nisa'akum akwai qira'a shazza yadhbahuna abna'akum amma wannan qira'a yudhabbihuna tafi karfin ma'ana saboda zabbaha yana nufin yayyankawa mun gane wannan to anan yudhabbihuna abna'akum fi'li mudari'i yufidu at-tajaddud wat-takrar suna yanka ƴaƴa maza saboda suna in suka girma za su emi za su iya revolution ko revolution wa yastahiyuna nisa'akum suna barin mata saboda su yi musu bauta kuma in sun samu masu kyau su aurar da su ga ƴaƴansu ina fata an fahimci ni ko su su aura din an gane wannan ko to wannan kuma daga cikin abin da kamata mu fahimta anan me yasa suka yayyanka ƴaƴansu saboda bani isra'ila mutane ne waɗansu malamai suka ce saboda an masu yi ma fir'auna tsafi sun buga sun ga cewa wanda zai tafi da mulkin sa yana daga cikin 'ya'yan bani isra'ila an gane ko to wannan magana babu wani tabbaci akan tun da ba nassi bane ingantacce ina fata an fahimci ni tabbatacce amma dai mu mun san dama duk azzalumi yana son kada mulki ya surbuce masa kuma zai iya yin komai don kariyar mulkin sa kuma bani isra'ila mutane ne waɗanda ga su yan kaɗan amma sharrin su yana da yawa suna son sai sun yi mulki shi yasa ga sunan yanzu yan kaɗan ba su wuce yan miliyoyi ba yan kwarori amma yanzu gashi nan sun zan fitina ga duniya ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sannan kuma lokacin da annabi Musa ya zo da da'awa da ana kisan bani isra'ila tunda kafin annabi musa ai ana yankan bani isra'ila kafin a haife shi shi yasa ma mahaifin shi ta ji tsoron ma fir'auna ya yanka shi ko ba haka nan bane Allah ya ce abin nan mata fir'auna ta ce la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada kaga tun kafin wannan lokaci ana yanka shi ana yanka su amma da yazo da da'awa kuma to sai abin ya karu Allah ce falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qutulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dalal mun gane wannan kaga da yazo da da'awa kuma kenan wannan mafarkin da suka yi sai zaman to ya kara karuwa dan Allah ya faɗi dama fir'auna yana tsoron gushewar mulkin sa inna fir'auna ala fil ard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أشيسنا صورون ونن كو يرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أكراءة حمزة الكسائي دخلف سنكرنتا ويرى فرعون nu wa hamanu wa junuduhuma tunda su ne fa'ili din da madufi a kansa wallahu ta'ala alam mun gane wannan da kyau kenan dalilin da yasa suke yanka ayansu wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahuna nisa'akum to wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai jarabawa to in an ce yanka 'ya'yansu maza akwai jaraba ciki ko babu akwai jarabawa to barin 'ya'yansu mata a raye akwai jarabawa ko babu akwai jarabawa ko ba haka ba to amma kuma ina jarabawa take don an bar maka ɗanka a raye ƙaran ma to sai malamai sun ka ce jarabawa kala biyu ce ceratar da su da Allah ya yi ai jarabawa ce ko saboda Allah ya gami za su yi annabi Musa ya ce asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kayfa ta'malun ashe ko kana cikin sauki ko kana cikin tsanani kana cikin jarabawa to yanka ƴaƴan su maza jarabawa ne an gane ko amma wanda take mai daci an gane ko barin ƴaƴan su mata jarabawa ne wasu malamai suka ce jarabawa ce saboda Allah zai bar su ga yadda za su tretan ƴaƴan su mata wasu suka ce a'a jarabawa ce ita ma mai tsanani saboda rayuwar ‘ya'ya mata ƙarƙashin makiya akwai ciwo a kan shi ba yadda za ka yi da shi to almuhimmu dai da ceratarwar da barin ƴaƴansu maza a da yanka ƴaƴansu maza da barin ƴaƴansu mata a rayu dukkan su jarabawa ce in ma mun ce in ja in shine an mai kyau din sauran ba kyau gare shi ba kamar ba su jin dadin sa Allah ce wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un kenan wa fi dhalikum bala'un hasanun wa bala'un wato abin nan bishar ba sani kuma fahimta ba dan yace wa wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan ina fata an fahimce to Allah dai yana jarraban mutum da mai tsanani da tsanani wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim an gane ko kenan bala'un sai shi kuma zalikum da al-inja'u da zabhil abna da kuma istihya'un nisa zalikum al-mazkur ba zai kuma zuwa ga abu guda ba tunda ba a ce ulaikum ba to zai kuma zuwa ga al-mazkur na fata an fahimci ni qur'ani yana iya faɗi abubuwa da dama kuma sai shi mai da ishara zuwa ga mufrad kamar yadda Allah ya ce walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznuna sai cewa man yaf'al dhalika kaga abubuwa daban-daban da suka gabata wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim to wa idh qala musa liqaumi idhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum min ali fir'auna anjakum bai ce anjakum wa anjakunna ba an gane ko li taglibi janibin zukuri ala janibin inas domin lokacin da Allah tsiratar da su da mazan da mata aka tsiratas ba mazan ɗaya ne an ka tsiratas ba mun gane wannan da kyau to madalla to sai abu na ƙarshe shine cewa wa idh qala musa liqaumi yadhkuru ni'matallahi alaykum wanga ya saba mana bakara ta fuskar ba da labari nan annabi musa yana magana ne da bani isra'ila kai tsaye na cikin suratul baqara wa idh najaynakum min ali fir'auna na ana magana ne da yahuda na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban sani ko mun fahimta ba to menene bambanci tsakankanin su wagga magana ce direct ana magana ga su iyayen tabbas Allah ya tsiratar da su wancan kuma ana magana da yahudawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ko na ana tunatar da su ni'imomin da Allah ya ne akan mi akan iyayen su amma sai kayi hattara cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil imamu suyuti yake cewa akwai waɗansu da suka fitar da aqida ta kafirci karkashin waccan ayat cikin suratul baqara cewa waɗanga din waɗancan din da anka tsira tas a zamanin fir'auna su ne rayukan su Allah ya halisu wasu wato jikunkuna an gane ko sai Allah ya sanya waɗannan rayukan cikin waɗannan abin nan kenan ma'ana rayukan suna Allah ya cirke ya dora akan wani sabon jiki da aka yi zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama aqida ta al-istinsakh suna kiranta al-istinsakh duk da yake yanzu a wannan ilimi na likitanci akwai diba wani sashe na bangaren halitta ai wata halitta irin ta suna kiran shi clonage al-istinsakh amma dai nan ana magana akan wato istinsakhul arwah wai a cire ran wani a dora ma wani to wannan aqida kafirci ce Allah ya halicci kowane jiki kuma ya sanya mishi ransa ina fata ana fahimta ta Allah ya kyauta wa fi dalikum bala'um min rabbikum azim sai annabi Musa ce wa iz ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid an gane ko wa iz ta'adhana rabbukum an gane ko to shi iz ta'adhana in kaga dama kana iya atafin shi akan wato نعمة الله عليكم كنوي اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا إذ تأذن ربكم كنو واذكروا حين تأذن ربكم تند إذ ظرفياتي من سنيكم منا فهمت با ko kuma ka ɗauke shi naskun ne wato ala ni'matallahi alaikum kenan uzkuru ni'matallahi alaikum wa iz ta'adhana rabbukum ban sani ba in ka gana ma kuma ka kaddara mai uzkur kenan uzkur iz ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid maganganu ne na malamai almuhimmu dai wa iz ta'adhana rabbukum lokacin da ubangijin ku ya shela la in shakartum in kun yi godiya la azidannakum Allah ce to zan kara muku wala in kafartum in kun kafirce inna azabi la shadid lalle azabata mai tsanani ci mun gane wannan to wannan ayar malamai suke cewa ƙarƙashinta ashukru saidun lil mafqud wa qaidun lil mawjud ashukru gode ma Allah qaidun lil mawjud kana da baibaici ni'imar da ke tare da kai tunda in kana gode ma Allah tabbata za ta yi wa saidul lil maf'ul kuma farautar ni'imar da bata zo bane domin Allah zai kama ka ita la in shakartum la azidannakum kaga qaidun ne lil mawjud wala in kafartum inna azabi la shadid in kun kafirce kuma to shikenan kun kore ni'imar da ma a tare da ku ta zan qaidul lil wato wala in kafartum inna azabi la shadid kenan ta zamanto wato kenan zaka rasa ni'imar gaba daya in kuma ka gode sai ka samu biyu an gane ko don haka duk matsalolin da al'ummominmu suke cike da su tsakanin shugabanni da talakawa kowa ya ki tsaya ya gode ma Allah ya gode ma waɗanda sun kai kokari cikin al'umma mai kokari cikin al'umma sai a ɗauke shi abin kiyayya wanda ya kamata a kora munafiki kuma sai a zo a ɗauke shi a ɗora shi ne wani abu duk abin da shugabanni suka yi ba a iya cewa ga inda suka yi daidai Allah ya saka musu da alkhairi ga inda ba su yi daidai ba ya kamata a gyara ɗari bisa ɗari kullum ciwon aka komi an kai ba daidai ba da wanda ya cinikin miliyon ɗari da wanda ya cinikin jika guda duk kullum sai su ce ƙasa ba kyau shi yasa ba yadda za a yi a samu canji sai mun dawo mu mun bar waɗannan ɗabi'o'i Allah ya muna mai kyau mun gane ko to sai Allah ya ce wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid ibn Ashur da yazo karkashin wannan aya ina fata ana fahimta ta sai ce abin da yasa an ka kawo wawun an gane ko don kakkasa tsammanin wannan yana daga cikin magana Allah magana ce ta annabi Musa wani wuri a ce qala wani wuri ce a ce wa qala to dan saboda an kawo iz ta'azzana rabbukum ko ba karan bane Allah ya yi shela to tunda magana annabi Musa za a dawo sai an ka kawo wawun dan a nuna maka ba magana ce ta Allah ba ta shiga cikin wa iz ta'azzana rabbukum to wa qala Musa annabi Musa ya ce in takfuru in kun kafirce ana cewa wa qala in takfuru antum sai aka kawo Musa dan a ƙara tabbatar maka fa'ilin yanda maka kowa ne ne faɗi wannan maganar wa qala Musa don bai koma zuwa ga rabbu in ba haka nan bai an ka ce wa qala kana cewa to kenan wa qala rabbukum wa qala Musa annabi Musa ce in takfuru in kun kafirce antum ku wa man fil ardi da wanda ke bisa doron ƙasa jami'an gaba ɗaya fa inna Allah to haƙiƙa Allah la ghaniyun Allah mawadaci na hamidun kuma Allah abin godiya ne an gane wannan da kyau ko to wannan shi ne abin da ya kamata mu fahimta annabi Musa ya faɗi wannan ya ce in takfuru antum in fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid kenan wannan magana ce ta annabi Musa shi yasa qala in ta zo cikin alqur'ani in cikin muhawara ne zamu zo cikin bayani za ku ga galibi ba sai an kawo wawun ba ina fata an fahimce ni in cikin muhawara ce duk da yake ya halatta a kawo wawun shi yasa wani lokaci sai a kawo wawun wa kala wani lokaci kuma a ce kala ko da magana kuma ana iya kawo wawun ko za a yi shafi ta kuma maganar mutum guda ce ina fata an fahimce ni a cikin alkur'ani mai girma malaman tafsirin alkur'ani da har da alkur'ani suke cewa babu inda kala ta zo a cikin alkur'ani guda tara jere kala kala tara tun daga ɗaya har tara jere a cikin alkur'ani sai a wuri ɗaya a cikin suratul shu'ara'i Allah subhanahu wa ta'ala ce qala fir'aunu wa ma rabbul alamina qala ta farko ko qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum ta'qiluna biyu kenan ko qala liman hawlahu ala tastami'una ko baka nan bane qala rabbukum wa rabbu aba'ikum al awwalina ta hudu ko qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun ko ba karan bane ta biyar ko qala rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum taqiluna qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjurin qala aw law ji'tuka bi shay'in mubin qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin guda tara ajiri amma da yake uslubul muhawara ne sai ba kawo wawon ba mun gane wannan ko to amma nan da yake wa qala magana annabi Musa ce ba magana rabbu ba sai an ka kawo wawon dan a bambanta kuma aka kara kawo Musa dan a fitar kenan wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ghaniyyun hamid tabbas Allah mawadaci na me yasa ya kawo la ganiyun mawadaci na saboda an ce in kun kafirci hamidun kuma Allah ya cancanci a gode masa ko an gode masa ko ba a gode masa ba anan akwai abin tambaya in tabihu kathiran tun daga ayat kamata mu jaburki me yasa an ka kawo la ganiyun hamid saboda arzancin kafirai duk mutane in sun kafirce ba su cutar da Allah da komai ba duk mutane in sun yi imani ba za su amfani Allah da komai ba kuma cikin hadisi ya wal ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum ko kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum aw kai wancan kuma kanu ala afjari qalbi rajulin minkum wahidin minkum mun gane wannan da kyau ko la ganiyul hamid sai kuma abu na gaba akwai abin da ake cewa uslubul muwafaqa uslub al muwafaqa in takfuru antum man fil ardi jami'an in kun kafirce da ku da wanda ke bisa doron kasa gaba daya sai aka ce fa inna allaha la ghaniyyun hamid to Allah mawadaci na ban sani ko mun fahimta ba a to in mutane ba su kafirce ba to Allah ba maudaci na ba ha yawwa to me yasa an ka kawo wannan kenan wanga ba shine jawabu sharti ba wannan ba shine jawabu sharti ba jawabu sharti mahdhuf kamar inda Allah ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum in kun kafirce Allah ya wadatu da ku tun bu kafirce ba Allah bai wadatu da ku ba ya wadatu da ku kenan in takfuru yu'adhibukum Allah in kun kafirta Allah zai azabtar da ku ko ba kanan bane sannan kuma wallahu ghaniyun ankum domin wannan ba shine mafhumul muwafaqa da galibi cikin Qur'ani zaka gane shi yana da yawa sai kai hattara in ka fahimci jawabu shart bai dace da sharadin ba ke tun ba shine jawabu shart ba sai dai yana da ta'alluki da jawabu shart don in takfuru an gane ko fa inna Allah ghaniyun ankum ai ko buku kafirce ba Allah ya wadatu ku na ana nufin in takfuru yu'adhibukum in tu'minu yu'tikum ujurakum ko ba haka nan bane to wannan shine abin da kamata mu fahimta dan da yawan masu tafsiri wani lokaci zaka iske ba kowa yake tsaya ba ya fayyace irin wannan wuri sai abu na munasaba an ka ce ghaniyun Allah ya wadatu ba ce ghaniyun an kaza ba can cikin an ka sai ce ghaniyun anil alamina duk bayi Allah ya wadatu da su to me yasa like wannan aya da ghaniyun da hamid hamid Allah abin godiya ne ma'ana ko kun gode ma Allah ko gode ma Allah ko za su gode mishi an gane ko kuma walahul hamdu fil ula wal akhirah an gane ko sannan ana gode mishi safiya da marici fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun kuma ana gode mishi cikin sammai da kasai ban sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan abin da kamata mu fahimta kenan sai abu na karshe munasaban yasa an ka kawo Allah maudaci na kuma ya cancanta a gode masa lalle tabbas mawadaci na Allah subhanahu ta'ala kuma ko kun gode mishi ko ba gode mishi ba ana gode mishi dan haka ibada ku da kafirce ku ba ta cutar da Allah da komai ba ta amfanin Allah da komai abu na karshe sai game da har da alqur'ani da kuma balaga ta alqur'ani cikin ali imrana Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin babu lamun ghaniyun anka ce nan kuma cikin suratu ibrahim sai anka ce fa inna allaha sai anka ce laghaniyun hamid ina fata an fahimce ni sai anka kawo lamun laghaniyun amma anka ce hamid cikin anka buta sai anka ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna allaha laghaniyun anil alamin anka kawo lamun ina fata an fahimce ni to can ali imran ghaniyun babu lamun amma anil alamina anil alamina cikin ankabuti amma ita ankabuti na da lamu ibrahim tana da laghaniyun amma kuma hamid ta fuska harda to wata fuska balaga hawa inda anka kawo lamun ayyufidu ta'kid ko to can cikin ali imran da anka ce fa inna allaha ghaniyun anil alamina ana zancan aikin haji ne ibada ce guda ake zance gare ta walillahi ala nasi hijjul bait amma nan cikin suratu ibrahima in takfuru antum man fil ardi jami'a ana abinda ya shafi ba musulmi ɗaya ba ya shafi kowa da kowa shi yasa an kace mi shi yasa an kace inna allaha laghaniyun anil alamin can cikin suratu wato al al ankabut sai an kace wato wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi saboda nan ana zancen dan adam tana yiwa shi kan kokarin da shi ka yi ko ba kanan bane yana dibin yayi kokari to fa inna allaha laghaniyun anil alamin sai an kashi laghaniyun an gane ko Allah ya wadatu tabbas kaga da bukatar ta'kidi anil alamin kuma an ka kata likai gaba ɗaya don kaka sa tsammanin don kayi kokari Allah kai ma kokari kanka kai ma ina fata ana fahimta ta kinan sai zaman to harful lami da kuma zikrul lami ko adamu zikriha akwai balagar da ta sa an kai hakan ga ina fata an fahimci ni mai so ya diba cikin littattafai na balaga da suka bayani kan balaga ta alqur'ani zai ga irin waɗannan bayanai to yan uwa ne ya kamata mu dakanta a cikin wannan sura abinda muka faɗa zaman to daidai Allah subhanahu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh